أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم
قالت عائشة رضي الله عنها نانا عائشة الله يقار يدعى قريتا تافدا
كان خلقه القرآن دبي- وكاد رضاه ويسقط بسخطه ɗabi'o'in manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baki ɗayansu shine alƙur'ani ina yadda da yadda ƙur'ani yana fushi da fushin alƙur'ani duk abin da Allah duk abin da yake cikin ƙur'ani annabi ya yadda da shi kuma a jikin zatin manzan Allah yake yadda ƙur'ani ya ce a yi gaskiya to shugaban halitta shine ne cika wannan ɗari bisa ɗari ya ce a nisanci ƙarya haka ne kar a zauna da makiya Allah haka ne duk abin da ƙur'ani ya faɗa to haka shugaba yake yana yadda da abin da alƙur'ani ya yadda da shi duk abin da ƙur'ani ya ce eh to manzo Allah ya ce eh wanda alƙur'ani ya ce a'a to shugaba ma ya ce a'a
وقال صلى الله عليه وسلم shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa akwai babban mu'jiza da utammima makarimal akhlaq an aiko ni dan na cika makarimal akhlaq a nan akwai ishara zuwa faɗin matsayin annabi akwai ishara zuwa cewa shi kaɗai ne a halitta Allah ma ya isa ya faɗa haka babu wani a da'irar salama a da'ira ta islam a da'ira ta kamala a da'ira ta daraja da ya kai mukamin ko kusa da ya isa ya faɗa ya ce ya zo don ya cika makarimul akhlaq babu shi kadai ne tak yake da wannan sai wanda ya cika mukamin hatamiya da mukamin risala da mukamin annabta da mukamin komai da komai shine ya kai ike da ahaliya wacce zai zai ce bu'istu li utammima makarimul akhlaq ma'ana kafin fa'i bayyana ita gaskiya gaba ɗayanta bata cika ba kafin ya zo haƙuri da Allah ya halitta ɗigo ɗaya aka saka a duniya ina sauran sai ya zo tukunna ilimi kafin ya zo ba komai na ilimi a duniya dukkanin wani abu wanda yake karamci ne a gun Allah kafin zuwan shugaba ba komai an biya nan duk da suka zo sun zo da ɗige-ɗige ne na shirya rusuf na shirya amma ainul haƙi zai zo in ya bayyana shi kenan isa kan ya ce bu'istu li utammima makarimal akhlaq sanda yazo kaya sun cika isa alsunu iri iri ta dama da hagu zaka yana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a cikin rayuwarsa ne Allah ya yassare za a faɗa haka wadata shugaba akwai akwai zurfi mala wanda Allah ya ga dama ya yadda ike ganin kususiyar annabi Allah ya nufi shi da alheri wanda Allah ya kulle masa wannan janibin Allah ya nufe shi da sharri mal sai ya ce bu'istu li utammima makarimal akhlaq karfin da yake cikin nan da karfin jalala annabi da take cikin nan sai sai ya abin da dan adam ya gani kuma Allah ya kara masa tsira da mun to
قال أنس sayyidina anas ya ce
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance shine mafi kyan mutane kyawawan dabi'o'i to kaji da'irar suhuba abinda ta faɗa ke amma ainihin sanin wancan ilimin in ba shi ba ba mu iya faɗa wani bu'istu li'utan mima makarimar akhlaqi sai dai daga bakin manzon Allah amma duk ƙarfin ilimin sanin mutum ba zai iya faɗa wannan ba yasa kaji su sahabbai kaji suke kana sallallahu alaihi wasallama a hasanan nasi unuk a hulukan manzo Allah ya fi kowa kyan ya fi kowa kyan ɗabi'a ai kaga wannan idan ka hada shi da bu'isul utammima makarimul akhlaqi kamar akwai ne da babu to haka ne
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله an karbo daga sayyidina aliyu dan abi dalibin Allah ya kara yadda a gare shi misalin irin wannan maganar ta sayyidina anas to sayyidina ali ma ya faɗe ta ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a hasanan nasu hulukan malam ka duba fa ka gani fa halitta Allah fa da yawa fa a cikin kowace irin siffa ta duniya dan adam baya da iko ya iya cewa ni na fi kowa komai ni na fi kowa komai na fi kowa iya kaza dan adam ba zai iya ba dan ka leka ka ga hango wani ka ga yadda ike yi da abun nan da kake da awa ka fi kowa wannan abun sai ka ga ashe kai kwata-kwata ma Allah bai baka komai a nan din ba ka fi kowa iya rubutu to randa ka ga rubutun wani za ka san ashe ma kwata-kwata ma Allah bai baka maziyar rubutu ba na fi kowa iya larabci ran da ka ji na wani an an ce i magana wallahi ba za ka yi ba ba za ka yi ba ko kaɗan ba za ka buɗe bakinka ba domin gaba ɗaya kurumcewa za ka yi ka fi kowa haƙuri toron da ka ga haƙurin wani za ka gane ashe kai ba ƙaramin masifaffen mutum ba ne to shi ko shugaba alal idlaq yasa aka huta aka ce shi annabi muhammadu Allah ya halicce shi ne a da'iratul idlaq wannan wani wani shortcut ne shi idlaqi ne mudlaqi ne duk wanda ka sani kyan zatinsa ina da kaidi kyan siffarsa tana da kaidi akwai iyaka inda da akwai wanda ya fi shi kyau to shi shugaba a kyau mudlaqi ne ba wanda ya taba kama siffakken annabi ma ba a taɓa biyo hanyar ba a haƙuri mutulaki ne a iya magana mutulaki ne a juriya don haka shi sa takarda da alƙalami ya fi ƙarfinsu inda ka ji halara tana sa alƙalami da rubutu ta ne masa kariya to ya fi ƙarfin wayannan ke ne na ca nun wal ƙalami wa ma ya tsuruna ma an tabi ni'imata rabbi ka bi majnun iyakacin ɗan adam a rubuta masa ya karanta ya gani in bai yadda da wannan ba dan sake dan lalubawa a gano ina gaskiyar magana take to shi shugaba sallallahu alaihi wasallam ya wuce wannan gurin nisa saman komai ike fa saman sama ike nisa waɗanda ubangiji tabaraka wata ala'i musu baiwa malam zaka ji kansu tsaye ba abin da zuciyarsu take in shirahi da shi irin sha'anin shugaba abin da ya kusanci annabi sai kaga Allah ina liƙa masa wannan wannan sirrin na kususiya da an kusance shi sai kaji yana ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ko fa ba irin kowa bane saboda kurin jingina su da wannan nuraniya rabbaniya mala sai Allah yana cewa kuma ba yanzu ba irin kowa bane yana sauka a maka Allah ya ce to maka ma harami ce ya koma madina madina ma harami ce da ya auro mace duk kaunu ba wanda ya sai kuma aurata duk halitta ba wanda ya isa Allah ya ce wala an tunkihu azwajuhu min ba'dihi ban yadda wani ya kuma auren matan manzon Allah saboda saboda irma malam girma da matsayi Allah mun gode maka amma dai abin da yake tabbatacce cikin abin da muhaƙiƙai suka ambata kan sufa wannan abu da shugaba yake kansa na ƙasaita to sai suka ce majabulan alaiha wannan ɗabi'o'i kaga haƙurin nan wanda dinnan za a yi ta karanta su wanda kowa sai dai karanta yi addu'a ya ce Allah ya kara masa tsira da abinci kaga kyautan nan mai ban mamakin nan kaga juriyan nan kaga karfin zatin nan suka ce wallahi ba na koyo bane kana majbulan alaiha ubangiji ne ya hada shugaba a haka ya halice shi a haka ya halice shi a cikin asalin halittarsa aka hada shi da waɗannan kamala da waɗannan martabobi da waɗannan makamai to
lam tahsil lahu bi iktisabin wala riyabatin ba ko ya yi ba kuma ba riyala iya kore kansa idin ga fama don ya koyi wannan ba
إلا بجود إلهي وخصوصية ربانية baiwa ce ilahiya kuma kususiya ce rabbaniya haka Allah ya shirya shi sa dole sai an sallama mar kowa sai ya sallama masa kowa kowa ya yadda da shi wanda bai yadda da shi ba to shi ma ya tabbatar cewa ya san halaka ta cin mara ya san cewa ba shi ne a kan gaskiya ba to to ai haka nan ma lamarin yake ga 'yan uwansa annabawa ومن دال أسيرهم منذ سباهم إلى مبعثهم
to kaga duk wanda ya tsinkayi ɗabi'o'in annabawa tun lokacin tasowarsu har izuwa lokacin aiko su zai tabbatar da wannan magana da aka faɗa kamar yadda aka sani daga halin annabi isa da halin annabi isa ina zanin goyo ice inni abdullah a taniyar kitaba waje alani na biyan ice waje alani mubarakan aina makuntu to malam ana zanin goyo ka faɗa ka to ran da ya shekara bakwai kuma ya wata irin kamala za a gani sanda ya shekara goma fa tun da ranar farko ga abin da yake faɗa waje alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis salatu wa zakati ma dumtu hayyan wa barran bi walidati kaji fa a zanin goyo yake wannan abu
wa yahaya wa sulaimana ya ce wa musa da annabi musa kai da ganin shirin ka san shirin allah ne fir'auna ya ce duk ɗan da aka haifa a yanka shi idan an haifi mace a kyale ta saboda muna so shi ɗan da zai zo tafiyar da mulkin nan namu kafin ya zo lokacin mun yanka shi ma ya zama tarihi Allah ya ce ai kuma sai abin da na ga dama shi yake kasancewa sai abin da na ga dama isa Allah yana da ban tsoro man Allah abin tsoro ne cikin ayyukansa da tasarrufatu na lamarinsa ka ji tun a asalin farko ga abin da ya faɗa aya ta ƙur'ani yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah haka Allah ya faɗa ce Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani sai shi ne zai tabbatar musu da alƙawul sabi sannan sai ce wai dillullahu man ya sha wanda na ga dama yin batar da shi kuma ba wata magana mala sai ce wai fa'alullahu ma ya sha'u abinda fa na ga dama shi nake yi yanzu wani mahaukacin ne ba zai tsoraci wanda ya faɗi wannan ba a yan kaga ka saba wa wanda ya faɗi wannan to dama kwata-kwata mutum mahaukaci ne majanuni Allah ya ce yadda fa na ga dama haka nake yi to a cikin mashi'arsa akwai maratubu iri-iri amma mafi kololuwan mazhari shine shugaba alayhi salatu wassalam shine shugaba to daga nan mutum ya san shugaba ba wasa ya san cewa manzan Allah sai sallamawa ka je ka ce na na gama ritsa martabobin da yake da su billahi la ilaha illa huwa ko du halitta za a hadu ba za a gane to sai Allah ya bada samfur ga annabawa a kalli Musa mana a gani saboda ya ce ni nake aikata abinda naga dama aka ce lokacin haihuwa annabi Haruna yayi Allah ya ce to a haife shi lokacin da ba a yankan aka haife shi lafiya lau lokacin yanka ya zo Allah ya ce Musa fito yanzu so nake a ran a lokacin yanka nake so ka fito aka haifa annabi Musa a haka yace mahaifiyarsa ki shayar da danki wa auhayna ila ummi Musa an arzihi ki fito ko gidan fir'aunan ma zaki je ki shayar da shi ba komai ki haifa danki ki fito duk abin da kika dama ki ba wani abu da zai faru don cika iko ya ce fa'iza shifta alaihi amma fa'in kina tsoro tun da siffa ta ɗan adam kawai tsoro saboda bala'in fir'auna ya ce abinda za a in kina tsoro da ko akwati ki cire kayan ciki ki saka shi a ciki ki kulle akwatin ki je cikin kogi ki jefa shi fa'iza shifta alaihi fa'alƙihi filiyarmi ki ɗauke shi ki sa a cikin akwatu ki je ki wurga shi wai idan kana tsoro ne fa yanzu banda Allah waye da iko irin wannan zance mal da aka yace kawai idan kin jefa shi anan inna raduhu ilayki zan da miki da danki ba komai wajailuhu minal mursalin karewa ma ai babban manzo ne ma babba ne a cikin maika yikenan an jefa a cikin akwatu a cikin kogi yikenan Allah ya ce to ke akwatu ne miki izini tafi gidan da ake yanka mutanen gidan fir'auna ba yake nan kawai Allah ya ce falta kada ku al fir'auna li yakuna lahum aduwwan muhazana ai sun tsince shi ne sai ga gidan fir'auna an tsince shi Allah ya ce sun dau tashin hankali ma yake nan aka je aka bude shi yace yawa to duk ƴaƴan da muka yanka can ashe bata lokaci miki ashe ga ashe ga ga mai kashe mu nan gurin da ita ho a cikin akwatu ruwa bai shiga cikin akwatin ba ba ta karfe ba ba ta komai ba ruwa bai lumar da ita ta yi ƙasa ba yana ciki yana ina ina nishaɗinsa akwai magana a jikin yaron nan a zo a yanka shi Allah ce wa alƙaitu alaika muhabbatan minni sai na sa wani sinadari wanda ba dama a iya yanka ka ya ce wai fa'alullahu ma ya sha'u yasa sufaye babu walayi a gurinsu mutum ya saki Allah ya je yana neman wani abu a gurin wani shine ya ce za'ufar ɗalibu wal matsalo da mai neman da wanda ake nema babu su saka koma ga Allah koma ga Allah Allah shine komai saboda haka aka Allah ya ce na tsiratar da kai a nan gurin ko da aka lamari sai Allah mala annabi Musa itaso kuma fir'auna har sai da aka zo zamanin da kuma gashi yana cewa alam nurabbika fina walidan wai ba ni nare ne ka bane ne kai mahaifiyar tasa kuma ta zo a cikin girma ta dauki danta aka ce ta faɗi dukiyar da take so ma a bata don ta shayar da shi to Allah kenan to ka ɗauka wannan abu da Allah yake gaya maka ya riga ya ƙare ya zama tarihi billahi kai ma a yau idan abu ya turke ma ka koma ga Allah yanzu nan zai maka tasarrufi irin irin wancan ko gaba da wancan ma din da ce ya fa'alu lahu ma ya sha'u ni abin da na ga dama shi nake yi isa zancen isa shugaba da izo da zancen Allah babu kamar sa babu kamar samala to kaga ga annabi isa ga annabi musa waya haya ga annabi haya annabi haya malam suka kama shi suka shi kuma ka duba mazharin musa ya tafi lafiya lau a gidan a gidan halaka kuma Allah ya ce ka rayu lafiya lau ya haya ita so a cikin lafiya aka zo ƙarshe suka biyo shi suka ɗauko zarto suka dinga yanka bishiyar ina ciki zai magana Allah ce ka saurara kurum ka yadda da abin da na hukunta ma tsaya ina ji aka raba shi biyu aikin Allah abin tsoro ne ma wa Sulaimana ga annabi Sulaiman kana jin abin da aka faɗa dai an kama matan nan za a je a yanka ta za a je a jefe ta annabi Sulaiman yana bakin fada yana zama yana dan dan karami Allah ya ce fa fahamna ha Sulaiman sai muka ba muka ba wa annabi Sulaiman ilimin hukuncin da mahaifinsa ina kan karfin annabta bai itila'i kan wannan ba yace ni a dawo zan yi zan yi shaida zan sake hukunci matan nan ba kace ta ra'ayi ba me kuwa kama ta tana yi yanzu nan muka ga tana yi a jefe ta yace a ba za a jefe ta ba ina shaidun suke duk kun gani to duk ku fita waje ya shigo da guda daya kai kaga tana lalata yace na ganta da wani kare take yin lalata wani iri ne zai baki ne karen nan to koma nan aka kira wani ɗaya daga cikin shaidu kai kuma kaga tana zina yace kwarai na gani da me take yi da wani farin kare naga tana yi yace to jikinsu duk ya gaya musu wannan ita lafiyayya ce ba abin da ta yi saboda shaida ta sassaba Allah ce fafa hamna ha Sulaiman to duka wannan ai kaga halitta ce to baban da da'iratun nubuwa ma har da'irar walitaka ma haka take malam wani daga tasowarsa malam sai kaga abin mamaki a tare da shi a nan ƙasar fa aka samu 'yan shekara ɗaya da wata tara ta haddace alkur'ani gaba ɗaya yanzu wannan koya ne? ba koya ba ne daga allah ne to da waɗansunsu bayan allah na ƙwarai duk ana ganin irin wannan a tare da su shehu tijjani shekarar ta biyar ya shekararsa bakwai ya haddace alkur'ani daga farko zuwa ƙarshe kuma kaman fatiha haka yake karanto shi kaga wannan ai ba koyo bane ba tsaruri bane wannan mauhiba ce rabbaniya kuro
bal buridat fihim hadhihi al-akhlaq fil jibillati bare da ubangiji ya kafa waɗannan ɗabi'o'i a cikin su tun a kwabin halittarsu an ajiye musu ilimi da hikima tun a farkon halittarsu Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mun ba shi hukunci yana shekarun tasowa ta sa malaman tafsiri suka faɗa Allah ya ba wa annabi haya ilimi da littafin Ubangiji tun a halin taso wannan tasa. Ma'amaru ya faɗa yana ɗan shekara biyu ko yana ɗan shekara uku. sai yara ƙanana suka ce da shi wai ba me yasa an za mu tafi wasa kai baka zuwa ne sai ya ce ya ce to ai abin da ya sa ni ba don wasa aka yi ni ba ne ina ɗan shekara biyu fa ya faɗi haka sai ai ni ba halice ni da in yi wasa ba ni an halice ni don gaskiya ne ma Allah akbar an faɗa a cikin faɗin ubangiji maɗaukakin sarki kaga yana mai gazgatawa da kalma daga ubangiji annabi ya haya ya sallama wa annabi isa yana ɗan shekara uku ya masa shaida da cewa shi kalma allah ne kuma ruhin allah ne ina ɗan shekara uku ya haka aka ce ai ya sallama masa matin yana cikin mahaifiya ta sa sai ummu ya haya ta faɗa ga saida maryamu
ما في بطنك تحية له ni ina samun abin da yake cikin ciki na yana sujjada ga dan da yake cikin cikin ki ne masa ban girma ina yi maka gaisuwa ina gaishe shi in ji mahaifiyar annabi haya tace da zarar mun haɗu da ke sai na ji dan ciki na yana gaisuwa ga dan cikin ki Mm.
وقد نص الله تعالى على كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه kuma sannan ubangiji ya nassanta a bisa zancen annabi isa ga mahaifiya tasa yayin haifan nan tasa بقوله لا da faɗan annabi isa gare ta لا تحزني karki bakin ciki على قراءة من قرأ من تحتها a bisa ƙira'ar wanda i karanta fa na da haman ta hataha Allah ta hazani karji ala rabbiki ta take tsariya lokacin da ita take cewa ya laita ni mitu qabla haza ce, ni ni ni ina ma zan mutu kafin yau ina ma na mutu tuntuni ma ban gamu da rana irin ta yau ba gani da ciki zan haihu kuma ni ba aure ne ba ba komai ba yau suna na ya lalace a duniya na kunyata Allah ya ce fanada haman ta hataha ɗan da za ta haifa ɗin yana ƙasanta sai sai yake ca da ita la ta hazani babu kakki ji kakki damu kakki damu
وعلى قول من قال إن المنادي عيسى a bisa faɗin wanda ice shi wanda ya kira ta ɗan annabi isa ne ونص على كلامه في مهده sannan ya- ya nassanta kuma a bisa zancen annabi isa ina zanin goyo فقال sai ya ce إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا aini dinnan bawan Allah ne da Allah ya bani littafi kuma isan ya ni na zama babban annabi
وقال تعالى ubangiji ya faɗa ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما ya وعلما ce muka fahimtar da ita muka fahimtar da annabi Sulaimanu ita wannan mas'ala ta hukunci kowanne kuma mun bashi hukunci da ilimi
وقد ذكر من حكم سليمان وهو السبيل يلعب في قضية المرجومة an ambata cikin hukuncin annabi Sulaimanu a lokacin yana tasowa yana yana fad- gaban fadar mahaifinsa yana zaune a cikin hukuncin wacce za a jefe matan nan Mm.
وفي قضية وفي قصة السبيل haka nan a cikin kissai dan karamin yaro ما اقتدى به داود أبوه da abin da shi mahaifinsa annabi Dawuda ya koyi da annabi Sulaimanu a ciki Mm.
وقال الدبري shi ne kaga baiwa ce duk waɗannan abubuwa ilhama ce daga Allah Allah yana nuna wa bayi cewa fa ga yadda al'amura suke ga yadda al'amura suke yanzu kamar yadda muka taɓa ba da misali yanzu kaga da'ira annabta ce wannan aka zo aka yi wannan sayyidina ali karramallahu wajhahu lokacin da i hukuncin nan an ce sanda i hukuncin nan a gaban gurin mu da yawa wasu kafirai ne amma sayyidina ali yana yin wannan hukunci kowa ya musulunta a gurin saboda me saboda ilhama daga Allah kaga ga hukuncin da annabi Suleiman ne to an ce sayyidina ali karramallahu wajhahu wasu mutane guda biyu al-imamu suyuti ya kawo ta a cikin tarihin wasu mutane guda biyu suka zo daya ya zo zai ci abinci da ya zo da ya zo zai ci abinci sai ya ɗauko sai sai wani ya zo ya ce to ni ma zan ɗauko tawa in hama haɗa mu ci abincin nan tare gurasa ce na farko yana da gurasarsa guda biyar sai na, na biyun sai ya zo ya ce to ga tawa guda uku mana a haɗa mu ci sai ya ce to kawa haɗa mana sai aka haɗa sai ga na uku ya zo ya ce da allah ni ma ina buƙatar abincin nan ku min izini mana in ci sai bismillah zo ka zauna sai aka zo aka zauna aka ci abinci su su uku da aka ci abinci su ukun nan da aka gama sai shi wannan sai ya ɗauko dirhami takwas sai ya ba su ya ce gashi ku raba a raba to sai mai kurasa uku sai ya ce mu raba ka ɗau ka ɗauki hudu neman ɗau hudu sai mai gurasa biyar ya ce ba haka za a yi ba ni kaga gurasa ta guda biyar ce ne maka izini na ce ka zo mu ci saboda haka wannan dirhami takwas da aka ba mu ni biyar zan ɗauka adadin gurasa ta kai ma ka ɗau uku adadin gurasa sai ya ce a ba haka za a yi ba to sai zama kamar husuma zai kasance tsakaninsu sai 'yan kallo suka zo wannan ya zo zai raba ya ga abin da ya faru sai ya ce a gasken magana a raba biyu kai ka ɗau hudu shi ya ɗau hudu in wannan ya zo zai sulhi sai ya ce a a ai abin da ya kamata ai kai ka ɗau uku shi ya ɗau biyar duk aka aka hautsi ne a gurin nan ya ka ce to ai abin da zai fi sauki tun daga gidan babul ilmi nan a kusa sayyidina ali a same shi ya hukunci mana yi ne aka je aka samu sayyidina ali sai sayyidina ali ya ce to ai sulhu in aka yi sulhi kai mai gurasa uku ka ɗau uku mana kai kuma mai biyar ɗin kai ka ɗau biyar sai mai gurasa uku ya ce yanzu tun da aka zo gabanka so ake kai mana hukunci da hukuncin da kofa da allah aka je iya gaskiyar abin kenan sai zai na ya ce to yi kenan yanzu kai mai gurasa uku darhami ɗaya za ka ɗauka shi mai gurasa biyar ya ɗauki darhami bakwai ce a fada allah ma haka ne ce haka ne ce wannan shi ne in dai hukunci za a yi ba sulhu za a yi ba ɗaya iya haƙura da nasa rabon da haƙinsa in dai kowa haƙinsa za a bashi to kai mai gurasa uku darhami ɗaya za ka ɗauka a kuɗin nan da aka ba ka tafi shi kuma ya ɗauki darhami biyar darhami bakwai ita to na yadda amma za a iya mun bayanin ta yadda aka yi na dawo dirhami daya yace za a yi ma bayani mana to yi ne sai na ali karramallah waje ku yi masa bayani cikakke yace ai kaga abin akwai sauki a ciki yace kaga shi wancan yana da gurasa guda biyar kai kuma kana da gurasa guda uku shi kuma wannan bai da gurasa ko daya to yanzu mutum uku ne suka ci wannan gurasa guda takwas yanzu sai na ali mutum uku ne suka ci gurasa takwas saboda haka kowace gurasa ɗaya an raba ta gida uku kenan kowace gurasa ɗaya za ta rabu gida uku amma wannan ya fi ci da yawa wannan ya ce wannan rabo ne na fada Allah wannan shi yake ba wa kowa ya ba wani da yawa ya ba wani kaɗan amma mu bayansa ne kawai abin da za mu ɗauka kowace gurasa uku za a raba ta saboda haka yanzu gurasa biyar a raba ta gida uku kowace ɗaya a raba ta gida uku kaga muna da guda nawa kenan a goma sha biyar kenan ko kowace gurasa daya a cikin gurasa biyar din nan a raba ta uku ba sha biyar kenan ba shi kuma wannan fa mai ukun nan ba tara ba kenan to shi kenan saboda haka da aka zo ya ce ga taran nan ga sha biyar din nan haɗa su nawa kenan ba 24 ba ya ce yan karaba 24 tsakanin mutum uku nawa kenan eh ba takwas takwas za a samu ba kowa takwas zai samu idan aka raba 24 a tsakanin mutum uku sau da haka sai na ali ya ce to kaga gurasarka ba ka so tara wace dama eh to ka ci takwas a ciki saura nawa ba saura ɗaya ba shi kuma gurasa saba sha biyar ba ce ya ci takwas a ciki saura nawa eh ba saura nawa saura bakwai ko saboda haka shi kuma wannan dama bai zo da gurasa ba ya fito da dirhami takwas saboda haka kai ka ɗaura gowar wanda baka ce ba shine dirhami ɗaya shi ma ya ɗaura gowar bakwan da bai ce ba shine ya rike guda bakwan sai da yawa daga cikin yahudawan gurin nan suka ce wallahi wannan ilimin mishkatun nubuwa ne wannan ya fi ƙarfin ilimin wai wai wai ilimin alƙalanci ya sa ka karanto yadda za a fitar da wannan hukuncin haka kurin kuma ya ce to yi kenan ku kai duk suka karɓi kalmar shahada ma to yanzu wannan ka ce karatu ne na karantowa ai ba na karantowa ba ne wannan na mauhiba ce judun ilahiyo kuma duk wannan gaba ɗaya abin da yadda kuma Allah ya shirya ɗin ba daga wani gu suke tahowa ba daga zatin manzan Allah suke fitowa duk wanda kaga ya rabota da wannan manzila daga zatin annabi wannan abin ya zo gurinsa ba wai daga wani gu ba ne wani bangare daban isamu wannan sirrin a'a shi shugaba shi kadai ne ya karba daga Allah amma duk wanda ka sani ba shi ba kuma daga zatin sa yake karba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to saboda haka shine wannan ake kawo misalai misalai na bayan Allah iri iri kowa da irin manzilar da Allah ya bashi shi sa babban alkhairi duk inda ka ga mazharin sirri ka yadda ka sallama ka ce na yadda kama je wanda ka ga wannan abun ka sallama masa ka ce na yadda da abun da Allah ya maka kar ka ga wani abu a gurin wani na alkhairi ka ce ba ka yadda ba ko ba daidai ba ne ko haka wani abu makamancin wani to al'imam ɗabari ya faɗa inna umrahu hina utiya al-mulka isna ashara aman lokacin da aka bawa annabi Sulaiman mulki shekararsa 12
wakazalika qissatu Musa ma'a fir'auna haka nan kissar annabi Musa tare da fir'auna wa akhzahu bi liyadihi wa huwa niflun da kuma yadda annabi Musa ya kama gemun fir'auna yana yara suna wasa yana rike mai gemu ya fado daga kan kan karagare ce a wannan akwai mamaki shi zai karya ni wannan dinnan a zo a yanka shi a kara yanka shi yaro ne ai ba abin nan ba ne ce wallahi sai an auna shi in ba auna shi ba ba a gwada shi na gani ba wallahi yanka shi zai to me za a yi a ɗauko dabino a ɗauko garwashin wuta a saka an ga wanne zai ɗauka in ya ɗauke dabino wallahi shi ne mai yanka shi zai idan kuma ya ɗauki garwashi to a ba komai saboda haka shi ne aka kawo garwashin da dabinan sai ya ɗauki garwashin ya ɗauka ya riƙe a hannunsa ya saka a baki ya ce a to ba komai ashe yaro ne ba wanda zai min wannan tashin hankalin bane aka ce to ka manta kuma da kaga ya ɗauka a hannunsa bai yi kuka ba sai da ya sa a baki to riƙewa a hannun ba ya fi tashin hankali ba ma ashe dai shi din ne shi din ne zai tafiyar da shi gaba daya saboda sha'anin ikon Allah malaman tafsiri sun faɗa a cikin faɗin ubangiji maɗaukakin sarki mun ba wa annabi ibrahim shiryarsa tun gabanin wannan lokaci ai mun shirya annabi ibrahimu tun a lokacin taso wannan tasa mujahidu ne ya faɗi wannan da waninsa ibn ada'illahi ya faɗa Allah ya zaɓi annabi ibrahimu tun gabanin bayyanar da halittar nan tasa shashinsu ya faɗa yayin da aka haifa annabi ibrahim amincin allah ya tabbata a gare shi allah ya aiko mala'ika zuwa gare shi yana umartarsa isan shi da zuciyarsa kuma ya ambace shi da harshensa tun a wannan lokaci sai ya ce ya ce ai dama a haka ka zo ka same ni da an ce in san Allah a zuciyata kafin ka faɗa min dama ni a haka ya halice ni ce ambatansa kuma koyaushe dama ambatansa nake ya ce bai ce zan yi ba ai dama a haka yake wannan ita ce shiriyar nan tasa aka ce kaga lokacin da aka jefa annabi ibrahim a cikin wuta da kuma jarraba wannan da ubangiji ya yi masa yana ɗan shekara goma sha shida aka yi haka ce har riƙuhu wansu ru'ali a taku ku ƙona shi ku taimaka wa gumakanku a tattara a haɗa wuta wutar da baka iya zuwa kusa da ita an ka matso kusa da ita babbakewa za ka yi saboda yawanta sai dai a sa shi a jikin wani abu mai kama da sufurin a killa shi ciki amma a lokacin an ɗaɗɗaure shi an saka shi a cikin majajjawa mala'ika jibril ya zo kana da bukata ya ce iya da yawa amma ilaika fala in agunka ne kai mala'ika jibril ban da bukata komai saboda ma'arifa da Allah to ka roƙe shi mana ya ce to waye kawo ni nan ɗin ba tuna masa zan yi cewa gani nan fa bai gane da ni ba ko ko ya kake so na yi tun da ya kawo ni nan ka kyale shi ya san yadda zai da ni ma ga mala'ikan ya ce to ga mala'ikan wuta dutse nan ya zo ruwa kai izini a ya ce a'a ba ni ba ruwa na ba ku taimakon ku nake so ba taimakon Allah nake so su mala'iku a ilimin su hanya ɗaya da annabi ibrahim zai tsira kar a wurga shi wutan nan a kashe wutan gaba ɗaya to in kuka je kuka kashe wuta in aka wurga shi a sanda ko kashe ta hayakin da ma kashe shi zai ya ce a'a ni dai ba naku nake so ba ba naku nake so ba isa bayan allah bayan allah malam lamarin su ba ƙarfi ba ne malam in sun yadda duk wanda iya yadda da allah to ya fi ƙarfin mutane ya fi ƙarfin mutane malam saboda haka aka ɗauke shi aka wurga shi wutan nan to a al'adar allah duk sanda bawa isallama wa allah ya ce na yadda ubangiji ta yadda kake so to za a ga gwaninta malam za a ga gwaninta malaiku ba su san wannan ba ya ce kulna ya naru ko ni bar da wasalaman ala ibrahim dama wuta daban zafi daban ba ai abubuwa ne biyu na hada su sai Allah ya ce kai zafin yi tafiyar ka inda zaka tashi ka tafi yawonka ke wutar ki zauna a haka shine aka jefa shi sai ya ce annabi ibrahim ya ce bai taba jin daɗi a duniya irin sanda aka jefa shi a wutar nan ba da daɗi da lafiya a cikin jikinsa da guri wanda idace irayu a lokacin nan sai Allah ya ce mu ne muka ce zafi ya tafi ikon Allah ke bayi na aka faɗa shau ibn al-arabi al-hatimi wani wani kirista ya taba zuwa gurinsa ice ice da shi wai tambayar da zan yi da aka ce an jefa annabi ibrahim a wuta wace irin wuta ce wuta ce kawai ta baki aka faɗa tatsuniya ce koko da gaske ne irin wannan wutar da kuke jin ɗumi yanzu a zamanin sanyin nan ita irin wannan ce kwarai a irin ta aka wurga shi to ya aka yi ni ban yadda ba ai ita wuta an jefa ta an an jefa dan adam a ciki halaka zai yi sai ce a abin da ya faru Allah ne ya ce zafin ya tafi da zai sai ya ce ta ina za a gamsar da ni a nuna min hakan ne to kaga an zo min hallin da kuma nasi dai na karatu ba zai masa amfani a jamar aya ka jam za ka jamar aya ne ka ce Allah ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir wallahi ba zai yadda ba yace sai dai ku nuna min yadda abin ya kasance a hakan sai na yadda sai ce to ai ai izini ne ke wuta ni ibnu arabi nayi izini zafin da yake cikin ki ya tashi ya fita sai ce to kun ga yanzu tunda ne masa izini ya fita to kowa zai iya ɗibanta ibn arabi ya sa hannu ya ɗebi garwashin wuta ya ce kai maka ɗiba ya sa hannu sai duka ma a garin masara ya sa hannun ya ɗibi wuta iganta gata ya ce na izini ma kowa ya zuba a jihunsa da a ciccika a jihuna ne aka yi hakan to shine can an daɗe suna ina te musu zance a kan lamarin Allah kuma sai ya ce to kowa ya da wutan aka da da ita ya ce to izinin da na yi ɗazu na ɗauki abina zafi da wuka yi zamanka a gwadanta a gani ko za ta ɗebu ya haka ya ga abin ba zai yi ba ya ce to balle izinin Allah mahalicin zafin yace tsakanin wannan izinin nawa da wancan izini na hadaratu zafi kamar akwai ne da babu nan da ke imani da Allah sallama to dama akwai abin da iya bakin karatu ba zai sa imani ba sai an ga aiki irin na kaumu tukunna wadda aka ne annabi ibrahim duk abin nan da ya faru yana dan shekara goma sha shida yana karawa da manyan kafuran duniya mala ta
وإن ابتلاء إسحاق بالذبي كان هو ابن سبع سنين lokacin da aka jarrabe ishaqa amma magana mafi inganci annabi isma'ila ne aka jarrabe shi da yankan nan kana ibnu sab'i sinina ina dan shekara bakwai dan shekara bakwai annabi ibrahim kawai ga a mafarki an ce ka yanka ɗanka kuma lokacin ya je gunna maruzi ya dawo ya ce da shi ana uhuyi wa umitu waye allanka kai ibrahim ya ce rabiyar lazi huyi wa umitu ubangiji na mai kashewa da rayawa ya ce ah don haka ne aini ne allanka kenan ko me yasa ya ce aini ni ma ina kashewa ina rayawa in dai mujarradin kashewa da rayawa ne to ni kadai za ka bautawa sai ce to fa inna allaha ya ati bi shamsi min al mashriq ubangiji na yana fito da rana daga gabas fati bi hamin al maghrib inda kai Allah ne gobe da yamma gobe ka fito da ita ta yamma sai gigi ce to annabi ibrahim da idawo daga gurin wannan kafiri sai tunanin ya aka yi har sai da muka yi magana har sau biyu har sai da na, na faɗa masa hujja ta farko ya je sa aka ɗauko 'yan fursuna guda biyu aka yanka ɗaya aka, aka kyala ɗaya ya ce ai abin har sai da na kai ta biyu sai ce to abin da nake so ya ubangiji arini kai fata huyil mauta yadda ka kira ya matacen nake so ka nuna mun to ka san jarrabawa Allah mala nuna ma yadda nake raye matacce eh to ni ma nuna min yadda kake kashe rayayye inda aka yi dan adam zaka iya kashe rayayye ko raye matacce ne ba za ka iya ba to i wanda za ka iya sai in nuna maka nima wanda nake da nake nake nake ni kadai na kadai ta da iko a kansa to kawai yana bacci sai ga an ce iyanka annabi isma'il mafarkin annaba ku gaskiya ne ki tashi inni ara fil manami anni azbahuka na ga fa a mafarki an ce an ce yanka fanzur ma za ta ra me ka gani sai ce ya abaci if almatu umar baba ai tun da an umarce ka kai zartar da abin da aka umarce ka ba magana shawara ta ubangiji ya faɗa yace falamma aslama wa tallahu lil jabin ya daure masa hannu ya daure mar hannaye yace ka daura hannuwan ka in je zafin wuka ya sa in buge ka ban sani ba ya ɗaure masa ɗora wuka a kan makoshinsa ya kau da kansa ya gigice ya tabbatar sun yi sallama da ismail a cikin firgita mana amma dai na yadda allah ce karsar da katar ruya mun gode maka ka yadda da abin da muka gaya ma amma dai duba ka gani fa dai na hu bijirgin azim duba ka gani ina duba sai ga ga Isma'ila a gefe a zaune ga kuma rago ina yankawa to shi yanzu abinda annabi Ibrahim yake nema yaushe aka cire Isma'ila yaushe aka samar rago wannan ladafa ce ta sirrin sarki Alladihu kai ma a cikin zarafinka da lallajin abu ya harke ka koma gurinsa sai ima hakan abu ya harke ya harke ya zama badakala an rasa yadda za a yi in kake so a bakin kofarsa kace yarhamutika ya arhamar rahimi yanzu kaga aiki mala yanzu nan kaga aiki da cikawa Allahu akbar to
وإن استدلال إبراهيم بالكوكب والقمر والشمس كان هو ابن خمسة عشر شهرا to ina ganin sai gobe sai mu tashi istidlal ibrahim to alhamdulillah Allah ya ba mu imani Allah ya ba mu imani Allah ya saka wa magabatan mu da alkhairi Allah ya saka wa magabatan mu da alkhairi da abin da muke karantawa Allah ya sa ya aiki a zuciyarmu akwai ɗaya daga cikin ƴan uwanmu ludufin lahi mahaifinsa ya rasu Allah ya gafarta masa wannan da'iman dan wannan makaranta ne shi ma Allah ya ya karbi mahaifinsa za a yi masa sallah a nan gabari to insha Allah mu dai insha Allah yanzu an tashi za mu halarci wajen jana'izar duk da cewa a nan kara za a binne shi muna addu'a in an zo addu'a a yi masa addu'a Allah gafarta masa Allah gafarta masa mu ma Allah kyauta na mu zuwan barka shugaba sallallahu alaihi wasallam